الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت تقبل كراتو أتكون وانا لتافي نامو من البركة لتافن أحكام الجنائز وبدوعها wanda sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta allah maɗaukan sarki ya ji kamalin darama idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata muna dai ci gaba da bayani ne a cikin abu na goma da malam yake lissafowa waɗanda ba su halatta shari'a ba ta ba da dama a yi su a makabarta ko a wajen kabari ba abu na goma kamar yadda bayani ya gabata shine ittikhaduha idan rukan kabarbara a matsayin idi to wannan mas'ala malam ya koro mana dogon bayani ne wanda a yana da tsayi kwarai da gaske to amma dai insha Allah ta'ala yau za mu karasa shi da yardar Allah maɗaukakin sarki idan ba a sha'afa ba ina ji za mu tashi ne akan inda malam ya ce haza wa qad sabaqa fi kalami shaykh al-islam ibn taymiyah anna ba'da ahli al-ilmi rakhasa fi ityan al-qabr masu littafi sai su duba nan zamu tashi insha Allah ta'ala malai cewa qad sabaqa fi kalami shaykh islam ya riga ya gabata a cikin bayanan da muka gabatar zance na babban malami ko kuma magana babban malami a shaykh islam bin taymiya anna ba'd ahli al-ilmi rakhasa fi ityan al-qabr sharifi lis-salami alayhi wani sashi daga cikin malamai sun yi rangwame game da halaccin zuwa kabarin annab tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi don yin sallama a gare shi idan da halal masjida lissalati wa nahwiha yayin da mutum ya shiga masallaci domin yin sallah ko kuma wani abin da yake ba sallah ba daga cikin ayyukan da ake aikatawa a cikin masallaci na ibada wa ka'anna zalika mal albani ce kamar wannan magana da shaykhul islam ya faɗa يقيد عدم الإكثار والتكرار بدليل قولي قوله عقب ذلك كما لنا أقري يا تكيتي منا كوكما يكيدي منا wancan hukunci da ya faɗa na cewa ya halatta a rinka a je kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don yi masa sallama to kamar a cikin wannan hukunci yana kokari ya takaice mana ne bana yawan zuwa da kuma yawan maimaita hakan yawan zuwa da kuma yawan maimaitawa kai da kuma kamar yadda bayani da ya riga gabata malai ce abin da ya faɗa ka ko saboda a bayan maganar da ya faɗa kaɗan shi malam ibn taymiya sai ya ce wa amma qasduhu da'iman amma nufata kabarin ko da yaushe lissalati wassalami don yi masa salati da sallama fama alimtu ahadan rakhasa fihi malam ibn taymiya ya ce ban samu wani malami da ya rangwame game da haka ba wannan bayani da ya riga gabata malam albani ya ce kuntu sai na ce wa hadha at-tarkhis alladhi naqalahu ash-shaykh an ba'd ahli al-ilmi wannan rangwame da shi malam ibnu taymiya ya ciro shi daga wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi huwa alladhi rawahu shine abin da ya rawaito shi wa na'tamidu alaihi kuma shine abin da zamu dogara a kansa amma bi sharti al-qaid al-madhkur da sharadin wannan kaidi da aka ambata me ƙairin da aka ambata shine yawan maimaita zuwan da kuma kai kawo a wajen shine bai dace ba amma mutum ya je sallama yau annabi salati wannan duk babu laifi abu ne da yake shari'a ta bada dama za a iya yi fa yajuzu liman bil madinati saboda haka ko da ba wanda yake wajen madina ba ko da mutumin da yake garin madina idan idan ba idan ba manta ba ai kun ji wasu daga cikin malamai suka ce mutumin da yake garin madina shi zai je wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama ne lokacin da zai yi tafiya ko kuma ya dawo daga tafiya wasu daga cikin malamai suka faɗa ka to shine sai malam ibn tamiya yake cewa fa yajuzu liman bil madinati ya halatta ga wanda yake zaune a garin madina ityanul qabri sharifi ya je kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai girma lissalami alaihi dan yi masa sallama sallallahu alaihi wa sallam ahyanan amma wani lokaci abinda ahyanan take nufi shine wani lokaci kai wani lokaci wani lokaci ba kai ba kai wani lokaci wani lokaci ba kai ba amma yawan yin shine abin da zai kai mutum maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta gasgata a kansa da ya ce kada ku riki kabarbara na a matsayin me kada ku riki kabari na a matsayin idi to yawan yin shi zai kai mutum zuwa ga haka li'anna dhalika mala ce saboda yin hakan laysa min ittikhadhihi min ittikhadhihi idan kama huwa zahiru baya cikin abin da yake shiga cikin karkashin daukar kabarin annabi a matsayin idi kamar yadda hakan zahiri ne a bayyane wassalamu alaihi wa ala sahibaihi mashru'un bil adillati al amma malai ce ka je kabarin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai masa sallama ka je kabarin abokansa da suke kwance a kusa da shi yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su da Abubakar Siddiq da Umar wannan duk abu ne da shari'a ta bada damar yin sa bil adillati al ammati da dalilai ga mamman dalilai me malai yake nufi da mamman dalilai sune ai tun a bayan mun ta karantawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta zuwa makabarta ko zuwa kabari domin ayi me ayi ziyara ina fatan fahimta wannan ziyara ai idan kuka kalla ba a keɓance ba a togace wani kabari ba ko kabarin waye zaka je sawa'un kabarin musulmi ne ko kabarin wanda ba musulmi ba sai dai idan kabarin musulmi ne idan ka je zaka yi masa sallama idan kuma kabarin wanda ba musulmi bane ba fa babu sallama sai dai kawai ka je dan ka kalla ka dau izina kamar yadda bayanai sun riga sun gabata to wannan gamamman hukuncin da annab tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bawa al'umma sa dama su je ci kabarbara kabarinsa shi ma ya shiga ciki ina fata an fahimta so da haka baka samu dalilin da zai cire maka kabarin annabi har da kabarin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ciki shi ma idan ka je babu laifi ka je ka ziyarce shi kai masa sallama shine abin da malaki nufi da bil adillatil amma dalilai gamammu na gaba daya shi ma ya shiga ciki fala yajuzu نفي المشروعية مطلقا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ عن اتخاذ قبره عيدا مالتي بايا هلتا كوري شر أن تور زيارة كبر النبي صلى الله عليه وسلم تبتا أغريش غباء saboda me saboda hanin da ya zo na kada a riki kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin idi wani zai ce ai tunda annabi ya ce la tattakhidhu qabari idan kada ku riki kabarbarana kada ku riki kabarina a matsayin idi wani sai ya ce to bai kamata ka je kabarin annaba kai ziyara ba wannan kuskure ne ina fatan fahimta imala ya ce wannan kuskure ne li imkan jam'i bi mulahadati ash-shart alladhi dhakarna mala ya ce saboda akwai yiwuwar hadisan guda biyu duka ka tattara su kai jam'in su kai aiki da su a lokaci guda amma tare da kiyaye tare da hararo shar'in da muka riga muka ambata hadisan guda biyu ɗaya ya ce a yi ziyarar kabari ɗaya kuma ya ce kada a riƙi kabari na a matsayin idi to sai ka fassara su kamar haka wanda ya ce a ziyarci kabari sai ka je ka ziyarci kabarin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai masa sallama wanda ya ce kada a yi ya hana mai yawan zuwa da kuma maimaita zuwan ko da yaushe ko kuma yin wasu abubuwa na ibada a wajen domin wannan shine ke shiga cikin karkashin ɗaukarsa a matsayin idi amma zuwa kawai ka je ka ziyarce shi kai sallama wannan babu komai ina fatan fahimta so da kada wani ya fahimci cewa abin da ake nufi ai kada a je kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare duk wanda ya faɗi wannan yayi kuskure babba ma kuwa saboda haka zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai masa sallama wannan shari'a ce shari'a ma kuma mai kyau kwarai da gaske bala ce wala yakhruju alaihi annana la na'lamu anna ahadan min as-salafi kana yaf'alu dhalika sannan ba zai fita daga cikin abin da muke kokarin tabbatarwa ba annana la na'lamu anna ahada min as-salafi kana yaf'alu dhalika magana da muka gabatar da daga ibn taymiya cewa ba mu san wani daga cikin magabata da ya aikata haka ba ma'ana da yake zuwa idan ya shiga masallaci ya je kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi masa sallama ko yayi masa salati malai ce wannan magana da aka faɗa ɗazu duba fa ya kora abin da muka tabbatar da cewa shari'a ne a ji a yi masa sallamar li'anna adamal ilmi bi shay'i la yastalzimu al-ilmi bi adamihi wannan ka'ida ce da malamai suke faɗarta adamul ilmi bi shay'i rashin sani ga wani abu rashin sanin wani ga wani abu ko wani hukunci to la yastalzimu al-ilmi bi adamihi baya lazimta cewa kuma abun babu shi ina fatan fahimta dan kai baka san abu ba baya nuna cewa wani abun gaba ɗaya babu shi kai ne baka sani ba amma mai bi wancan da wancan sun sani ina fata an gane to shi sa da malam ya ce ba mu san wani daga cikin malamai a da yake aikata haka ba to shi ne bai sani ba amma mai biyo su daga cikin malamai sun sani kuma shi ne abin da malam albani ke so ya tabbatar malai ce kama huwa kama ya qulu ulama kama yadda malamai suke faɗan wannan ka'ida fa fi mithla hadha yakfi li ithbati mashru'u mashru'at al-adillati al-amma ma dama annahu la yathbutu ma yu'aribuha fi ma nahnu fihi malai ce irin wannan abin da muke kai yanzu ya isa mu tabbatar da shar'antuwar ziyarar kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da dalilai gamamin dalilai kawai a matuƙar ba mu samu wani abu da ya ci karo da wannan dalilin da ya zo na gaba ɗaya ba wanda kuma ba a samu ba tunda muka fara ba mu ji wani hadisi ko wani asar da ya ce ba daidai bane a ji kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk bayan da muke idan an fahimce su da kyau abinda malai ke ƙware tabbatar shine yawan zuwa ko yin wani abu na musamman wanda bai dace a wajen ba shine abin da ake hanawa me dalili saboda wannan abin da za a yi wasila ce da za ta kai mutane zuwa ga shirka shi sa ake hanawa a baya zaka je garin Madina ka shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallah kana ganin kabarinsa kuma sai ka wuce ka fito bayan baka taba zuwa ba a bai dace ba sai ka je kai masa sallama ka matsa kusa da kabarin sayyidina Abubakar kamar sallama ka matsa kusa da kabarin sayyidina Umar shi ma kai masa sallama wannan shine abin da ya dace malai ce ala anna shaykh al-islam قد ذكر قد ذكر في القاعده الجليله tare da cewa ma shi kansa malam ibn taymiya din ya ambata a cikin littafinsa mai suna qa'idatul jalila fi tawassuli wal wasila yace an nafi'in annahu qala daga nafi' shi nafi' almajiri ne na sahabi abdullahi dan umar ibn al-khattab yarda Allah ta tabbata a gare su gaba daya shine yake cewa kana ibn umar kana ibn umara yusallimu ala al-qabri yace abdullahi dan umar malaminsa kenan ya kasance yana zuwa yi wa kabarin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama wanda kuwa idan bin sunna ne da bin diddiginta da aikata ta a cikin sabbai ma su kansu suna jinjina abdullahi dan umar wajen riko da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da ya ga manzon Allah yayi sawa'un ya san dalili bai san dalili ba ya san hikima bai san hikima ba zai je ya aikata shi abdullahi dan umar kenan wata rana yana cikin tafiya shi da almajiransa akan doki kawai sai aga ya sauka akan dokinsa ya ji ya tsuguna a gindin wata bishiya yan mintuna kaɗan sai ya taso sai ya dokinsa sai aka cigaba da tafiya to sai wannan abin ya ba su mamaki to wannan kuma abin da kai akar makalla mai kenan sai ya ce shi ma wallahi bai san bai san dalilin su ba wata rana sai tafiya tare da manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ga annabi yayi haka shikenan kawai ma'ana mujarradan ganin da annabi yayi wannan aiki ya isa shi ma ya sa ya wannan aikin kawai ba sai ya san dalili ba ba sai ya san me hikimarsa annabi yayi shi kenan kawai abdullahi dan umar kenan to ya kasance yana zuwa yau kabar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama fa ya qulu sai yace yace ra'aituhu mi'ata marratan aw akthara shi almajirin sa nafi yake cewa na gan shi kusan sau 100 ko fiye da sau 100 ma yajiu ila alqabri yana zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa ya qulu sai yace assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai girma assalamu ala abi bakrin amincin Allah ya tabbata a gare ka ya abubakar siddiq assalamu ala abi sai ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya babana sai yadda umar kenan Allah ya kara musu yadda sun mai sarifa sannan kuma sai zuwa ya tafi shi kenan kun ga abin da ake yi kenan abdullahi dan umar kenan sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babansa shine halifa na biyu babansa shine halifa na biyu daga sayyidina abubakar sai shi a matsayin addini gaba ɗaya kaf in ka ɗauka sayyidina abubakar sai shi duka to kun ga idan san annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baka kai shi ba idan sanin sunna ne baka kai shi ba idan aikata ta ne baka kai shi ba to ga abin da ya a gidan kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan da a ce akwai wani abin da ya kamata a yi wanda ba wannan ba a wajen sai ya kamata mu fara gani amma kun ga abin da abin da yake kawai dai gindin kabarin assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka abubakar assalamu alayka shikenan kawai sai zuwa ya tafi ya isa malai ce sun bayan sarifu sannan sai tafi sa fa inna zahirahu zahirin wannan abin da muka kawo na kisa abdullahi dan umar annahu kana yaf'alu dhalika fi halati al-iqamati lis-safri yana aikata wannan abin da yake aikatawa ne na ziyara fa a lokacin zaman gida ba lokacin tafiya ba ma'ana kamar yadda aka ce mutumin da yake zaune a garin Madina sai lokacin da zai tafiya zai zo ya sallama ko lokacin da ya dawo daga tafiya to malai na sun nuna cewa wannan ba daidai bane ko kana zaman gida abinda zaka yi zaka iya zuwa ka je ka sallama abinda da kawai ba a so shine yawan zuwa to kaga sai ce wannan abin da yake nunawa yawan zuwa Abdullahi dan tunda aka ce ya je wajen sau 100 sai ya nuna cewa wannan a halin zaman gida ne ba halin tafiya ba dan tafiya guda na Abdullahi dan Umar yayi da ta kai guda 100 shine abin da malaka so ya nuna li'an na ƙaunahu saboda faɗinsa shi nafi a cikin hadisin da ya ce mi atamarra kusan sau ɗari mimma ya ba'udu hamlu hadha al-athar ala halati safri zai nesanta wannan afar da aka kawo daga Abdullahi dan Umar cewa wannan abin da yake aikatawa a lokacin tafiya ne so da lokacin tafiya akwai ba zai yi ba gaskiya kwarai da gaskiya a ce ya yi tafiya daga garin Madina ya fita ya ji wani wajen kusan sau ɗari wannan abu ne da yake akwai nisa kwarai da gaske a kansa to anan wannan matsala ta kare na bayani game da rukan masallatai ko kuma rukan kabarbar a matsayin idi wanda babban dai abin da malaki so ya gaya mana shine addinin musulunci ya ba da dama a je a ziyarci kabari kamar yadda hadisai da dama sun gabata a baya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba hadisan ga sanar da dama don mun wuce su sannan ya yi umarni kuma a je ya ce saboda zai rinka tatar da ku lahira to amma abinda shari'a ta hana shine rukon kabarin a matsayin idi me ake nufi da rukon kabari a matsayin idi yin wasu bukukuwa na musamman a wajen ko duk shekara ko duk wata ko duk sati ko wata rana daga cikin ranakun shekara a ware ta a rinka zuwa domin wani abin na daban wannan shine abin da shari'a ta hana amma zuwa kabari ko kabarin waye dan ziyara babu laifi kawai yanzu idan ka bushe iska yanzu idan ka tashi ma da karatu ka ce bari in je makabartar girgidi ne musu sallama ne ziyara wannan ya halatta amma ka ce duk juma'a kan uza makabarta kana ziyara to wannan kayyade wata ranar da kai shine kame da wajen idi amma haka in ka bushi iska ka tashi ka tafi shine abin da ake bukata Allah ya samu dace mas'ala ta goma sha ɗaya as-safar ilaiha abu na gaba da aka hana a wajen kabarbara shine as-safar ilaiha yin tafiya zuwa kabarbara to ga wata mas'ala ita ma ma'ana yanzu kana garin Kano a zaune sai ka niki gari ka biya kudin mota ka tafi wani gari daga cikin garuruwan da suke Najeriya ko suke wajen Najeriya ka tafi Ghana ko ka tafi Kamaru ko ka tafi Niger akwai wani kabar wani babban bawan Allah da aka binne a can ka ce ka tafi ziyararsa kawai abin da kai kake kenan wannan haramun ne a cikin addinin musulunci ina fata an fahimta yawwa kawai ka tafi ne dan ka je ka ziyarci kabarbara haka kawai dan abin da kai kake kenan shine abin da mala zai mana bayani a cikin wannan gabar insha Allah ta'ala ya ce fihi ahadithun a cikin wannan gabar ma akwai hadisai kamar haka al'awalu hadisi na farko an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam kala an karɓo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la tushaddu rihalu illa ila falafati masajid ba a ɗaura siddi a ɗaura abin hawa siddi don tafiya musamman illa ila falafati masajid sai don tafiya zuwa masallatai guda uku ba a ɗaura wa wani abin hawa siddi ba a zuba mota fetur kai wa mota sabis don ka tafi wani waje da nufin ziyarar addini illa ila falafati masajid sai zuwa masallatai guda uku su ne suka halatta ina fatan fahimta ga suka maraka na farko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce al-masjidul haram shine masallaci mai alfarma masallacin maka wa masjidur wa masjidu wa masjidur rasuli sallallahu alaihi wasallam da masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa masjidul aqsa da masallaci mai nisa shine masallacin baitul maqdis su ne suka halatta masallacin makka wanda shine daki na farko gini na farko da aka fara yi a doron ƙasa Allah maɗaukar sarki ce inna awwala baitin wubi alinnasi lallazi bi bakka farkon ɗakin da aka fara ginawa a doron ƙasa shine wannan ɗakin da yake garin bakka shine garin makka a lokacin jahiliya suna kiranta daga da bakka shine na farko na biyu kuma shine baitul maqdis an tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin bukhari da muslim wannan masallaci Allah madaukan sarki wanda masallaci Allah madaukan sarki fara samarwa a doron kasa gaba daya sai manzo Allah ya ce shine masallacin Makka daga shi sai wanne yace sai masallacin Baitul Maqdis sai mai tambaya yace nawa ne tsakanin su sai yace shekara 40 tsakanin masallacin mai masallacin mai alfarma na Makka da masallacin Baitul Maqdis shekara 40 ne tsakanin su to shi sa sai malamai suke sabani cewa shin wani ne mai fara gina masallacin makka wasu daga cikin malamai suka ce mala'iku ne tunda shine abin masallaci na farko da aka fara ajiyewa wasu suka ce a ba mala'iku bane annabi adam ne alaihi salam ba shine mutum na farko ba to shi ya fara ginawa wasu kuma suka ce annabi adam ya gina masallacin makka amma baitul maqdis wasu daga cikin ayyansa suka gina sai kasance tsakanin ginin annabi adam da na wasu daga cikin ayyansa shine shekara 40 din amma jaddada ginin nasu wannan gaba ɗaya babu sabani Allah madaukakin sarki mana bayani wa idh yarfau ibrahimul qawaida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna annabi ibrahim shine jaddada ginin ɗakin ka'aba kamar yadda kuma annabi suleiman alaihi salam shine jaddada ginin ɗakin baitul maqdis ina fata an fahimta yawa masallacin manzon Allah ku tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa ya san lokacin da aka gina shi ko shine lokacin da manzon Allah ya hijira daga garin Makka ya koma garin Madina ya sai wani sai filin a wajen wasu wasu yara da aka mutu aka ba musu gado annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai filin sai da Abubakar ya biya kuɗin filin shine biya kuɗin filin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ginin hadda annabi aka gina shi shi sa ku ga masallatai ne gaba ɗayansu da annabawa ne suka gina su ɗaya annabi Ibrahim ɗaya annabi Suleiman ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi sa masallacin makka idan ka je kai sallah a cikinsa sai ka yi sallah a masallacin nan namu sau dubu ɗari sannan za ka kamo shi dubu ɗari ba raka abi kawai idan ka je kai ko na fula ko farilla duka ɗaya ne sai ka zo masallacin nan namu na nan na ammar bin yasir ka yi sallah raka a dubu ɗari sannan za ka kamo shi Allah kai mu saboda abu ne mai falala kwarai da gaske yanzu sallah dubu ɗari shekara nawa kenan da yawa masallacin makka kuma sai ka yi sallah dubu sai ka yi sallah dubu shi kuma idan ka yi shi to masallacin baitul maqdis shine masallacin da aka yi sabani a kansa akwai ruwa da ta zo da ɗari biyar wata ɗari biyu da hamsin wata kuma ta kawo dubu hamsin to amma duk waɗannan ba su inganta ba duka duk wannan ruwayan ba su inganta waɗannan wanda na gaya muku na maka da madina dukkan sun inganta amma akwai wata ruwaya da malamai suke ingantawa wacce take bayani akan dubu ɗaya ita ma ma'ana da ita da masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk dubu dubu ne duk wanda yayi za a bashi abin nan abin nan sai kai sallah raka'a dubu a wani masallacin sannan za ka kamo su kaga abin babba ne ware da gaske to su kadai ne ya halatta ka niki gari haka kawai yanzu idan kaga dama za ka yi biza ka yanki tikiti ka tafi garin maka ka je kai dan kai sallah a masallacin makka ko kuma dan ka je masallacin madina kai sallah ko kuma dan ka je masallacin baitul maqdis kai sallar da yanzu baitul maqdis yana cikin wani hali yanzu yana cikin wani hali yahuda sun sun mamaye wajen Allah subhanahu wataala ya kwato mana shi ya dawo da shi hannun musulmi wanda yawman yawman min al-ayyam dole ne masallacin zai dawo karkashin musulunci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya alƙawari ta harshe annabi su tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa fi riwayatin anhu wani zai ce to menene alakar an ce kada a niki gari don tafiya sai zuwa masallace guda kuma ka ce kada a ji wani kabari ai ba a ji bayanin kabari anan ba ko an gane abin da nake so na ce bayanin da muke shine bai halatta ka niki gari daga nan ka yi tafiya zuwa wani kabari don ka je ka ziyara ba tunda bayani muke akan kabari dama ko ba akan masallaci ba to wannan kuma hadisin da muka kawo za ku sana yana bayani akan me akan bai halatta ka niki gari ka je wani waje ba sai ina sai masallatai guda uku wani sai ya ce to me alakar wannan hadisin da kuma abin da muke so mu tabbatar idan muka tafi hankali insha Allah ta'ala za mu zo wajen mala ya ce fi riwayatin anhu haka nan wata riwaya daga dai Abu Huraira bi lafzin da ta zo da wani lafazin da yake cewa inna ma yusafaru ila thalathati masajid kadai ana yin tafiya ne a niki gari a tafiya ta musamman zuwa masallatai guda uku masjidul ka'aba wa masjidi wa masjidi iliya da masallaci mai alfarma masallacin ka'aba da masallaci na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ashe babu laifi kenan a jingina wani masallaci a ce masallacin wani a addini babu laifi an fahimta ce masallacin su wani ko in akwai wani wanda ya shahara da su da sunan masallacin a ce masallacin wani babu laifi manzon Allah ya ce masallaci na wa masjidi iliya da masallacin iliya ɗaya daga cikin sunayen baitul maqdis أخرجه البخاري باللفظ الأول ومسلم باللفظ الآخر من طريق ثان عنه وأخرجه من, من الطريق الأول أصحاب السنن وغيرهم وله طريق ثالث عن أحمد والدارمي وقد خرجت الحديث حديث مبسوطا في الثمر المستطاب ما ليتي يأي تخريج حديث أي الوتي أفادني أتكلم تافن سمسونا الثمر المستطاب في الفقه السنة والكتاب الثاني حديث نبي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنكر قولك أبي سعيد مالك ابن سنان الخدري يد الله أرتبت أغريشي yace na ji manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yana cewa la tushaddu wa fi lafdin la tashuddu idan ka ce la tushaddu rihal ar-rihal din sai ka sa masa sai ka sa masa rufa a saman sa sai ya kasance me la tushaddu rihal an fahimta yawa saboda me na'ibul fa'il ne amma idan ka ce la tashuddu sai kasance ka sa masa me fata saboda me maf'ulun bihi ne لا تشدوا الرحال لا تشدوا الرحال ina fatan fahimta kowace ruwaya ta zo aka wata ruwaya ta ce ba a ɗaura siddi ma'ana wannan laɗin nafiya ce tana la nafiya ce la tushaddu rihalu ba a ɗora siddi kun ga korewa ake wannan kuma ta ce la tashuddu rihala kada ku ɗora siddi shi kuma ita kuma laɗin wace iri ce la ce nahiya ina fatan fahimta to kun ga lafazin sun zo ɗaya ya zo da la nafiya ɗaya kuma ya zo da la nahiya ta hani illa ila salafati masajid sai izuwa masallatai guda uku masjidi haza masallaci na wannan wanda annabi yake magana a cikinsa a lokacin wal masjidul haram da masallaci mai alfarma wal masjidul aqsa da masallaci manesanci shi da masallacin baitul maqdis akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma وله عنه عنه أربعة طرق أوردتها في في المصدر السابق مالك أبو هريرة يا رويت وأن حديثي دي توس هانيوي غدا هدو وأن دنا كاوسو أتكل التافي نامي سنة الثمر المصدر شين المصدر السابق من دي كنفي واللفظ الآخر لمسلم إيه لفظ كما الإمام مسلم والطريق الرابعة أما سيدي هانيا تهدو لكسي هانيوي نان غدا هدو yarwiha shahru ibn haushab wani daga cikin marwayata hadisi mai suna shahru ibn haushab shine ya ta wanda shi kuma shahru ibn haushab din nan zamu zo mu ji bayanin da malamai suke akan sa wa anhu ifnani shi kuma shahar malamai guda biyu sun rawaito hadisin daga wajensa ahaduhuma ɗaya daga cikin su laysu bin abi sulaim anhu shine laysu dan abi sulaim daga shi shahru ibn haushab din yace laqina aba sa'idin man hadu da abu sa'id al-khudri kun ga shirato hadisin sama aiko hadisi na biyu yawa ya ce to yadda hadisin yake asali man haɗu da shi wa na hannu nuri da tsura a lokacin muna nufatar tafiya dutsen ɗurisi ne dutsen ɗurisi shi ne dutsen da allah maɗaukan sarki ya magana da annan musa a kansa ai din mun tuno kisa aiko allah ya rantsuwa da shi a cikin ƙur'ani ya ce wa tini wa zaitun sai ce me wa tsuri sinin Allah ya rantsuwa da dutsen tsuri sinin ka san ko duk abin da Allah ya rantsuwa da shi abu ne mai girma mai martaba addinance Allah yana da iko ya rantsuwa da abin da ya ga dama amma malamai suka ce galibi Allah baya rantsuwa sai da abin da yake mai girma kwarai da gaske to dutsen tsuri sinin lokacin da annabi Musa ya toshi da matarsa bayan yayi aure sun to da matarsa to sun taho suna cikin tafiya ga dare ga sanyi ana sanyi kwarai da gaske sai suka hango can gabansu ga wani abu nan kamar wuta tana ci haka sai annan musa ce da matarsa umkufu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw atikum bi shahabin khabasin la'allakum tasdaluna yace ga wata wuta can na hango dan zauna anan bari in je in gano ko dai in dan samu mana wutar da zamu dan gasa jikin mu saboda sanyin da ake ciki ko kuma na samun wanda zai nuna mana hanya ma da ya kamata mu je inda muke nufa annabi Musa yana zuwa sai ya ji magana Allah madaukakin sarki ya Musa inni ana Allah rabbul alamin Allah ya masa magana a daidai wannan dutsen na duru sinin din ne Allah ya ce masa ni ne ubangijin halittu gaba daya yadda sandarka yi kaza yi kaza kamar da dai ayoyi da dama a surori daban-daban a cikin alkurani suka bayyana to wannan dutsen kun ga abu ne da ake sa masa ran falala da daraja ko to su waɗannan tabi'ai sai suka niki gari daga garinsu suka tafi can wajen da su je su sallah akan dutsen kawai to sun tafi ne sai suka haɗu dawa sahabi abu sa'idin al-khudri ina fata an fahimci abin yadda yake ko yawa faqala shine sai ce musu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ya kulu yana cewa la tu'malul matiyu ba a aiwatar ba a yin aiki da abar hawa a dora mata siddi dan tafiya illa da dash dash dash ma'ana sai zuwa masallacin guda uku shine lissafa masa waɗancan masallatai da suka gabata ma'ana alhaditha karanta hadisin zuwa ƙarshe kamar yadda yake to abinda malin shaɗin a cikin malin shaɗin hadisin a nan wajen shine kun ga dutsen ɗurusi ne masallaci ne ba masallaci ba ne amma gashi abu sa'id ya kafa musu hujja da wannan hadisi akan zuwa ina dutsen ɗurusi ne ina fata an fahimta an fahimta an fahimta abin yadda yake ko yawa za akwai ƙarin bayani insha Allah ta'ala wal akhar ɗaya hanyar kuma dama ya ce ita hanyar ta hudu tana da a wacce shahar bin hausha bai rawato ta mutum biyu suka rawato daga wajensa mutum na farko shine Laysa bin Abi Sulaim gashi nan ga yadda hadisin sai yake ɗaya kuma hadisin an samu ta ne ta an samu shi ne ta hanyar Abdul Hamid ibn Bahram anhu qala daga Abdul Hamid dan Bahram daga shi Shahr bin Haushab din qala yace sami'tu Aba Sa'id al-Khudri naji Abu Sa'id al-Khudri a wa zakartu indahu salatu turi na ambata masa sallar da muka yi a tsuru sinin a wajensa ma'ana na ambaci na bashi labarin sallar da aka yi a tsuru sinin sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la yanbaghi lil mati an tushadda rihaluhu baya dacewa ga wani abin hawa al matiyu shine abin hawa ina fatan fahimta yawa ka kamar yadda emil kasa yake cewa yau ma'akartu lil azara matiyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammali ma'ana almatiyu shine abin hawa to baya dacewa ga wani abin hawa an tushaddu rihaluhu da dora masa siddi illa ila masjidin zuwa wani masallaci yubtagha fihi salat da ake nufin aje ai sallah a wancan masallaci ghayr al-masjid al-haram banda masallaci mai alfarma al-hadisi an bace kuma sauran masallacin akhrajahu ahmad wannan karruka guda biyu ko kuma ruwayi guda biyu daga shahar dan haushab dukkanin su imam ahmad dan hanbal ya fitar da su wa shaharu simal yace shi wannan shahar dan haushab din da'ifun mai rauni ne to kun ga tunda shi mai rauni ne hadisin sama masu menene ne masu rauni ne su ma waƙad tafarrada bi hadhihi ziyadati waqad tafarrada bi hadhihi ziyadata ila masjidin yubtagha fihi salah shi shar bin haushab shi kadai ya ƙara wannan ƙarin da yake baya halatta a dora wata abar hawa siddi izuwa masallacin da ake nufin sallah a cikinsa wannan izuwa masallacin da ake nufin sallah a cikinsa shi kadai ya zo da wannan duk ragowar malaman da suka rawaito hadisin babu wanda ya zo da shi fahiya munkira sai kasance ƙari ne da yake akwai na kara a cikinsa in aka ce hadisi munkar ne shine hadisin da mai rauni ya sabawa jam'u fiqat ko kuma fiqa ko kuma fiqa ma koda guda ɗaya ne a samu wani shi mai rauni rawaito hadisi to sai hadisin sai sabawa hadisin dawa fiqa ya rawaito wanda yake amintacce ne hadisin sai a ce masa me munkar ne yawwa malai ce li'adam yurudiha fi turuq al-ukhra an abi sa'id saboda rashin zuwan wannan karin a sauran hanyoyin hadisin daga abi sa'id al-khudri hatta wala fi tariq an shahr har ɗaya hanyar ma da makawo ta farko ta laysi bin abi sulaim din babu wannan karin a ciki wannan karin nabi ita kadai ce aka wannan wannan ruwaya ta bi ita kadai aka wannan karin a cikin sa wa kadhalika lam tarid fil ahadith al-ukhra haka nan kuma su a wasu hadisan na daban ba wanda suke bayani akan abin da shi wannan hadisi shi ma yake bayani akan sa wa hiya thamaniyatu wanda hadisan sun kai wajen guda takwas da suke bayani akan wannan abin da muke tattaunawa akan shi wa ghalibuha laha aktharu min tariqin min tariqin wahidin kuma galibin hadisan ma sana da hanyoyi wanda sun fi guda daya hadisai guda takwas kuma kowane hadisi zaka samu ma hanyar da hadisin ya zo ta wajen sa ya fi hanya guda daya an samu ta can hanyar amma samu ta can hanyar can hanyar ma akwai shi waƙad suktuha a kullaha ma ce na koro hanyoyin dukkaninsu da hadisan fi thamar al-mustatab a cikin littafi na mai suna a thamar al-mustatab fa adam wurudu hadhi ziyara fi shay'i min hadhihi al-ahadith ala kathratiha malai ce rashin zuwan wannan karin a sauran hadisan tare da yawan hanyoyin hadisan wata addudu makharijiha da kuma ƙididdiguwa da hanyoyin hadisan suka yi la'akbar dalilun ala na karati ziyada wa butlaniha babban dalili ne da yake nuna mana cewa wannan ƙari ƙari gefe da yake munkari kuma batacce ne ba za a yi aiki da shi ba fahiya min auhami sharu bin haushab yana ɗaya daga cikin kurakuran shi wancan mutum mai suna sharu bin haushab ayur rawi anhu abdulhamid ko kuma wanda ya rawaito hadisin daga wajensa mai suna abdulhamid fa inna fihi ba'd ad-da'fi saboda a cikin lamarinsa shi ma wannan rawun akwai wani akwai sashi daga cikin rauni yana da rauni yana da wani sashi daga cikin rauni a cikin rawaito hadisin sa min qabl hifdhihi ta fuskar haddasa bashi da hadda mai kyau haddasa bata da kwari yadda ya kamata wa qala al hafiz ibn hajar al asqalani yace fi tarjamati shahr a lokacin da yake tarjamar yake kawo dan takaitaccen tarihi na shahr bin haushab min at taqrib al tafsir sa taqrib at tadhib yace saduqun kathirul awham saduq ne amana da yawan kuskure ana za mu dakata insha Allah ta'ala gobe za mu tashi hadisi na uku wanda insha Allah ta'ala a gobe za mu ji a wajahul istidlal din hadisin ma'ana menene fuskar da hadisin yayi kama da babin da muke so mu tabbatar shine abin da za mu gabatar gobe insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته